Allah ko yi sarki ya kawo wannan rana ta laraba da ba su da biya da wasan zulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu a kalandar da tare da kuma sanar sha shida ga wasan shida dubu biyu da ashirin da ta domin a cikin wannan littafi mai albarka turfatul maudu ya kamil maudu na babban malami da kuma tsayin da daukiya Allah madaukin sarki mai rahama kuma muna cikin tattali na hudu inda yake tattaunawa kan matsaloli na kaciya wannan fasali na hudu ya zo daidai gabar safani da fahimtar sabanin fahimta da aka samu a tsakanin malamai game da hukuncin yin kaciya shin yin kaciya wajiba ce kamar yadda wasu suka tafi zuwa ga wannan fahimta ko ko yin kaciya sunna ce kamar yadda wasu suka tafi waɗannan dalilai su ne malam yake ta koro mana wasu na ganin cewa yin kaciya sunna ce za haka ba za a kallafa wa mutane sai sun yi ba wasu kuma suna da a'a yin kaciya wajibi ne suna ka wanda ya yi waɗancan hukunce-hukunce da shari'a ta tanada ga mutumin da ya fantare ko ya ƙi yin wajibi to za su iya aiki a kai tsari a kan abin da ke jiran mutum kuma na sakamako ko hukunci da ba zai wa mutumin da ya bar wajibi da kyau ba to za mu sake ne ce fasulun wasu kuma ba a sanya shi ba amma dai tsarin da ke kasa ne wa aka kauluhu fil hadith nan ne za mu tashi wannan kuma shi ne darasi na arba'in da tara ya ce wa ma kawo fil hadith amma maganar shi a cikin hadisi yana ishara zuwa ga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ina da ya tabbata a iya jingina ba duk ya tabbata ko kuma to ba za a jingina ba wannan dai akwai magana ya ce wannan magana da ke cewa na fitaru sunnatul rijal ita kaciya sunna ce ga maza a yi wa namiji kaciya an yi sunna in aka cewa jiki kenan wannan dalilin da ya tabbata ya rushe maganar waɗanda suke cewa ai wajibi sannan makaramatu milin nisa girmamawa ce karramawa ce daga daraja ce ga yamar a ce an yi wa mace tana cikin taron matan da ba almawa ba da ita ce shari'a ita ce madaukakiya ita ce karimiya wannan hadisin bayani ya gabata a kan shi a baya cewa hadisi ne da ba za a iya kafa hujja da shi ba musamman a lokacin da aka ɗauke shi mara koyi dan dama damar ta ce hadisi ne mawquti ga Abdullahi dan Abbas mala ce fa hada hadisi hadisin wannan hadisi ne yurwa a ibn Abbas da isnadin da'if da aka rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas da isnadi mai rauni tun da ya zama haka ba za ka hujja da shi ba ke musamman a ciki akwai waɗanda la yusabtu bi fata fata ba a hujja da shi suka rawaito hadisi saboda rauni da suke da shi yace wal mahfuz abin da yake mahfuzi mawqufun alayhi hadisi ne mauku da Abdullahi dan Abbas nan ta al-mahfuz shine abin da yake ya fi kusa da daidai ko kuma daidai shine kan bangaren zai zama sha ko wanda yake ba abun a karba ba shi ko mahfuz zai zama nan ne in ba karba za a yi shi za a yace wayurwa an ruwaito aidan kuma an al-hajjaj ibn arba arba daga hajjaji dan arba wa huwa mimman la yustajib shi wannan hajjaji ibn arfa'a yana cikin wanda ba a hujja da shi ba a hujja da shi ibn hajar a cikin littafin sa tahadi yake cewa lokacin da yana magana kan wannan mutum yake cewa ahadul fuqaha'i sai ne daga cikin malamai masana biyu sannan sadukun mutum ne mai ɗan karan gaskiya sai dai matsalar ita ce kasiru la sata iwal gani yanzu nan ya yi kuskure yanzu nan ya ruɗe karɓota sannan wata dali sannan yana maguli wanda yana ɗaya daga cikin mafi sharrin ayyuka da magani zai yi wata dabaru wata yana nau'uka da yawa shi da dalil sun manya manya nau'ukan shi guda kudu da akwai dabara da suke yi isnadin hadisi bai tabbata ba amma sai malami sai dabara da za ta tabbatar miki ne to kaga irin wannan malami ba za a kafa hujja da shi ba al-imamu zahabi yayi daidai da shi a cikin littafin shi diwanu du'afa wal masruki a mujalladi na farko karkashin harafin kafin hajjaj ibn arfa ibn ma'in ya ce ba mutumin kirki ba ne ibn hibban al-imam an-nasa'i da na baya bayan nan ibn hajar din duk sun ce ba mutumin kirki ba ne ba za a iya kafa hujja da maganar shi ba ahmad ibn hanbal yake cewa ko ma me za ka ce game da al-hajjaj ibn arfa wa innahu rajulun la yuktadu bi kawai ba ma kafa hujja da hadisi shekarar shi ya riga ya yi shara da haka hadisai shi mun yi fakin din shi yanzu irin wannan mutumi shi ne ya ruwaito wannan hadisi ta ga ba za ka hujjar shi ba ya ce anabil mulai ibn usama na bi da an wa an makulin an ayyu anabi ayyu an nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara ta wa'annan hanyoyin da an samu wannan hadisin ko da ke dai sallake ba ta su ko hujjar shi sai dai kamar da zamu ji nan gaba ko malamai da suke kafa hujja da shi wannan hadisin Allah kalli in ka rushe shi da cewa bai tabbata ba to ka rushe shi ne da cewa hadisi ne mawqufi a marfu'i kama aka dawo da shi marfu'i a mawqufi ya ta dama dama ta tabla dan Abbas ne ya faɗa to idan sahabi ya faɗa magana ko ya zantar da wani hukunci ko ba a samu sahabbai da suka ci karo da shi ba ko bai ci karo da wasu nasoki daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to za iya aiki da wannan hadisi ko wannan hukunci yace zakara zalika kulluhu al-bayhaqi dukkanin waɗannan maganganu al-Imam al-Bayhaqi ya faɗi ثم ساق عن ابن عباس سنن يقول daga Abdullahi dan Abbas har ila yau nan ma da yake cewa ma kawo da hadisi kamar martani ne yake so ya kawo ko matsaya ko mu ce martani daga waɗanda suke gacewa ba wajibar bace tunda yanzu ya fara kawowa suka kawo wata ai a wanda suke kaciya wajiba ce ya kawo dalilansu ya kawo wanda suke gaba wajiba ba su shi ne ke kawo waɗannan su kuma su martani ko suke wani abu da ta'aliki da ta'aliki game da waɗannan dalilai su yace kuma saka sai ya koro hadisi daga Abdullahi dan Abbas annahu la tukalu dabi'atul aqlati ba a cin yankan mutumin da yake da loba bai da lafiya wala tuqbalu salatuhu wala tajuzu shahadatu kuma ba a karbar sallar shi ko yayi sannan shaidar shi ma ba ta tabbata ba wani kaso na waɗannan hukunce hukunce a kan su mazhabar malikiyya ne da zamani kuma kana wa hada ya dubu daga nan sai ce to wannan yana nuni annahu kana yujibu Yana abdullahi dan abbas allah ke rage da su yana ya tafi matafiyar cewa kaciya wajiba ce sai yanzu wani abu ne za ka wanda ba wajiba ce sai sallah ba za ka karba ba ai ne ai sai dai barin wajibi kuma wani abu ne za ka yi da ba wajiba ce ba za ka karba shaidar ka ba ai ai sai dai kuma abin nan sai dai an bar wajibi yace wa anna qawluhu wal qitalu sunnah amma maganar shi da yace aika ciya sunna ce a rada shi sunnatin nabi alaihi salatu wassalam wannan kamar da ce martani ne daga waɗanda suke ga kaciya wajiba ce zuwa kuma waɗanda suke ga kaciya sunna ce ko kuma waɗanda suke gani kaciya ba wajiba ba ce sai na dauke ta sunnatin mu'akkada ce to shine suke cewa wannan matsaya ta Abdullahi dan Abbas wata mun mutu martanin da su suka yi a kanta ba ta tabbata ba tana nuni da cewa Abdullahi dan Abbas ya tafi kan cewa kaciya wajiba ce to masu cewa kaciya ba wajiba ba ce daga cikin hujjojin suna cewa ana fitanu sunna annabi ya ce kaciya sunna ce arada bi sunnatan nabi alaihi salatu wassalam wannan na nuni cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه وأمره kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya sunnata kaciya da sauran sunnoni a kanmu kuma ya yi umarni da cewa mun yi waɗannan sunnonin to tun da haka ne fa ya kudu wajiba ai ko sai ya zama wajibi saboda jin annabi cikin sunnonin shi wajibi kan ya hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wa in tusibuhu tahtadu هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سنة تنشي duka suna cikin ma ata bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ilaina to tunda haka ne kiran kaciya da sunan sunna ba zai rabo ta da wancan hukunci na wajen ba sau da ita sunnar ita ce aka umarce mu da mujita waye umarce mu da mujita Allah subhanahu wa ta'ala to sai suke cewa hujjar masu cewa kaciyar sunna ce da cewa ai al'aikanu sunnatu to ai wannan hujjatun alaihim la hujjatun lahum kenan ba sunna ba ce da aka ba ka zaɓi ka yi ko ka bari kamar yadda masu ganin sunna ce suka fahimta a sunna ce ta wajiba da ba ka da zaɓi sai ka yi kamar yadda masu ganin kaciyawa da zaɓi suka fahimta wadda ke aiwa sunna ta hiyar tsarika ai nan ce sunna ai sunna ita ce hanya ya ba sanan lahu kaza na buɗe maka hanyar yin kaza mana na fara ya gani na zame maka abun koyi wajen yin kaza ai shara'atu na shar'anta mai na kore na buɗe maka hanya fa qawluhu ala faitan sunnatul birrijal kaciya sunna ce ga maza ai mashru'un lahu ai aba ce da aka shar'anta ga maza la annahu nutbun ghairu wajib ba wai ana nufin kaciya mustahabbi bane wanda ba wajibi ba fa sunnatu hiya tariqatu almuttaba'atu wujuban wa istihbaba dan ita sunna hanya ce a barki ko dai bi na wajibi ko kuma bi na mustahabbi sura ka akwai sunna wajiba akwai sunna mustahabbiya yace da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah ta da ni sunan da suka ta gari yace man rabiba an sunnati wanda ya kyamaci sunna ta falaita minni wannan mutumin baya tare da ni wannan hadisi ne na Anas ibn Malik tabbataccen hadisi ne a cikin Bukhari da cikin Muslim aka rawaita Nasa'i ma da Ibn Hanbal sun fitar da shi kuma hadisi ne tabbatacce da annabi ce wanda ya kyamaci sunna ta baya tare da ni yanzu ka kake na mutum ya kyamaci wancan sunna ayan ce sunna ne ba wajibi ba ya kyamaci wancan sunna ta ce shi ma ba wajibi ba ayan wancan sunna wai sunna ce ba wajibi ba wace yanzu ya tashi da hannun lafira ne kuke miki tsammani sunna ta yi mutum da ya kyamata na yake falaita minni to fa ma ban nuka bi marrabi ba an sunanin rasul ka shi wannan ai min ba da aula tuwon ke ruwa ko kuma ya rasa mafita ko madafa fa qawluhu da fadan annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati ila urunku ya ku al'umma ta da rike sunnata wa sunnati da khulafa'ir rafi'in min ba'di da sunnar khalifofi na kiryayyu a bayana sunnar khalifofi na kiryayyu Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhum ajma'in annabi ya ce alaikum bi sunnati shikenan duk sai ka ce to shikenan mu kira kaciyar ma ma'aji maganar cewa wajiba ce ma'aji mu rike ta a matsayin sunna ta ce mai annabi ya ce game da sunnoni alaikum bi sunnati na hore ku da rike sunna ta sunna ta din nan a rike ta yanzu shikenan shi aikin sai ka ce ya kasa sunna ce ai ba dole bane amma kuma wannan sunnar ita ce annabi ya ce a rike yanzu a karkashinta ko a samanta kuma akwai umarni to shi kenan idan Allah da manzo suke umarni ya tattaki wajibi ne sai da an samu wata karina ko wani dalili da zai iya mayar da umarnin Allah da manzon zuwa mustahabi ko kuma zuwa wani abu aka san haka ko ki ko mai kama da haka shi ma wannan hadisi ne tabbatacce الإمام أحمد بن حنبل يأتي آه الإمام أبو داود الإمام الترمذي da Imam Ibn Majah da sauran sun fitar da shi da Imam Darimi ma ya fitar da shi hadisi ne ingantacce fakala ibn Abbas kuma ma ya Abdullahi dan Abbas ya ce man kana fa sunnata kafara wanda ya saba wa sunnar annabi ya kafirta wannan in ya tabbata kufur ne dole kufur kuma akwai rairayin shi da yawa Abdullahi dan Abbas ma Abdullahi dan Umar ma ya tabbata salatu safari raka'atani man kana fa sunnata kafara ne dinga suna sunan wal mutada'at na shukairi sallan ta matafiya raka'a biyu wanda ya saba ya je ya yi hudu ko ya cika sallah kamar magariba ya yi safara ya sace da yana nufin kufur tuna kufur to nan ma Abdullahi dan Abbas yana cewa wanda ya saba wa sunnar annabi in ta gaba kufuran tuna kufur kenan ya yi mutu ya yi mutu ya yi karamin kafir sannan ce wa tafsisu sunnati ma ya zuwa sarkuhu istilahan hadis sannan duka wannan martani ne ga waɗanda suke cewa kaciya ba wajiba ba ce saboda ai sunna shi ne ya ce waɗannan hujjojin da kuka riki da cewa kaciya sunna ce yadda da cewa kaciya sunna ce ita kan lissin ta muku ke da cewa kaciya farilla ce suna ko rike tushen cewa kaciya sunna ce shi kuma yana zubo dalilai da ke nuna ta to sunnar annabi kuma wajiba ce suna tabin da kuka rike gambin kuma wajibi da yake cewa keɓanta sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da raba ta zuwa ga wanda a iya bari in an bari babu laifi da wata bai kamata a bari ba yake wallahi wannan wani sabon abu ne wata bid'a ce mu'udata lokacin rayuwar annabi da an ce wannan sunna ce ta annabi hatta musabida gari gari da suke kama daga baya ne aka zo aka fara wawwarewa kila mun fara gajiya da ibada sun ce ku ɗauko sun gara na nan ku mata garan bawo wata ku wurga ta taskar da ba sai mun yi ba wata kuma ku wurga ta taskar sai mun yi kaga dai an rage wani aiki yace to gaskiya wannan sabon al'amari ne wa illa idan ba haka ba idan aka waiwaye abin da magabata suka rayu a kai fa sunnatu abin da yake na sunna ma sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummati shine duk abin da annabi ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sunnata ga al'ummar min wajibin ko dai a ce wannan abin na wajibi ne wa mustahabbin ko kuma a ce na mustahabbi ne annabi ce sun farlanta mana zakatul fitr amma kaga ai farin lai ai dole mutum yi wadancan da yare za ka hau kan shi idan mutum ya yi rukun sakainar kaji ga irin wancan sunna da masu kama da ita to sannan daga cikin sunnoni akwai da zaka mustahabbai ne ta ce ga nau'i na zikiri kaza ga nau'i na ibada kaza wacce za yi da fatar bai ko da gaba ko da wane ne ko da dukiya ko da karfi ko da kaza ko da kaza amma ta ce maka sunna ce ta annabi sunna mustahabbiya yanzu ka ko da ga duk wanda ya sallah sai ya yi kowane nau'i na zikirori na bayan sallah bal zikirorin idan mutum ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lamma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram yana da wani uzuri zai je fita ya kada sai a waje kaba kaga wani bare zai ce wajibi bane a sunnoni ne na annabi wannan zikirori na bayan sallah ta farilla sunnoni ne na annabi idan wani ya ce shi ba zai yi ba ko kuma a'a aka yi sadar ya ƙi to ka ga ba za ka ɗauki hukuncin da za a dora ma wanda ya ya bar farilla ba a ce shi ma a dora ma shi to sunna shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata wa al'ummar shi na daga wajibi ko mustahabi dan aka fa sunna abinda yake sunna yassari yassar ita ce hanya wa iya shari'a a shar'ance mu a musulunce a ƙa'idance ita waccan sunna da aka ce mata hanya tana nufi da ita shari'a dan adam ba zai yi komai ba a matsayin mu na musulmi ba sai muna da karantarwar addini a wurin saboda sana na ya rasulullahi uswatun hasana yace wal minhaj kuma ita wannan sunna yace al minhaj shir'atan wa minhaja hanya ce ta farki ne wata ne wanda idan mutum ya bi shi wallahi zai tsira shi kaɗai ne ita kaɗai ce hanya wala ta shari usulu da ba ta farraka bikum a hankali idan mutum ya bi wata hanya da wannan bayanan bayani dan ciwoyi ƙananan hanyoyi waɗanda ba za su iya kai mutum tudun mun tsira ba ko ba za su iya tsallakewa da mutum ba amma min hadisi shine miƙaƙƙiyar hanya dozar kamar yadda yake cikin hadisan da ta fasau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana musu ga doguwar hanya wacce daga farkon rayuwar mutum har zuwa karshen rayuwar mutum da haɗuwar shi da Allah a kan tafarki da daidai mutum yake kuma ya haɗa Allah kan wannan hanya ya tsira saboda ya zazzana wasu ƙananan zane ga wata yar kalmar hanya ta zo ta dan ciwon da wannan ga wata ita ma ta kan haɗi annabi ya ce wannan ita ce hanya ta da ita ce hanya ta musulunci ita ce asiratul mustaqim ita ce ashari'a ita ce as-sunna ita ce al-minhaj ita ce as-sabil yace waɗannan kuma su ne asoboni zambiyoyi ɗan ƙananan hanyoyi mutum na saki ya shiga sai juma'a ai rami ma ta nufa ai ta ma kure ba ta ƙara ci gaba daji ta nufa da makamanta haka yace to wannan dai suna kokari da su masa martani da kuke cewa kaciya ba wace ba wace saboda ai ana kiran ta ma da suna sunna kuma kaza kuma kaza kuma kaza na daga cikin abin da ya gabata wanda suke faɗi ta sunnar ita ce wajiba ma abin haƙi amma ka ga ta sunno ba su amsa sun ce musu amma ko ku kun ce ai ita sunnar akwai wajiba akwai mustahabbiya kada yin saka kace a ce sunnatun mustahabbatu sunnatin mustahabbiya wa ma qawluku amma magana da kuka faɗa kuka ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karana mu bil masnunat wannan wadanda suka ce kace ba wajiba ba su ce to a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo magana game da kaciya ai ya gwama ta ne da sunnoni ya gwama ta da sunnoni wannan bayanin na cewa a sunna kada mutum ya koma littafin abin na as-sunnatu wa makanatu ha fi tashri'il islami zai ga bayanai sosai da in kuma a doga ne mutum zai iya samun littafin abul baka mai suna al-kulliyat ya rika ba da ma'anoni da kalmomi sai suke ce masu cewa ka cewa ba wajiba ba suka ce ayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gwama kaciya ne da sunnoni sura ka da ya dauki kaciya ce ya dissafo ta cikin ayyuka na sunna fadalalatu lil-istirani la yuqawi ala mu'aradati adillati suke to a sama wannan dalili na gwamawa ba zai iya karfafa a kalubalanci dalilai na wajen kirki ba kuma inna al-hisal al-madhkura fil hadith minha ma huwa wajib nan kamar amsa ce suka ba su suka ce masu da kuka ce kaciya ba wajiba ba aka tambaye ku dalilin da kuka ce ku da cikin dalilan ba akwai lokacin da aka yi ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akan kaciya sai ya ce cikin sunan lifidara da kuma da ya yi lissafin da muka ji ababen da ya yi lissafa sai muka ga wasu daga cikin sunnoni ne da ijma'in malamai gaba ɗaya to sai muka ce to kaciya ma tana tare da su da ita ma sunna to shi ne kuma waɗannan ce ba su amsa suka ce ai badalalatu da tsirani kafa hujja da cewa an gwama wani abu da wani abu don haka ba ba su hukunci iri ɗaya to la yusawi ba zai iya zama mai ƙarfi ba ala mu'aradati a cikin da ilimi da kalubalanta ko cin karo da dalilai na wajen wannan magana da suka faɗa haka ɗin zai iya yiwa a samu aya ko hadisi ko waɗansu umarni ko ya koro waɗansu hane-hane idan aka ɗauki kuma mutum aka rubuta shi da guda biyar ne sai a ce ma biyu wajibi ne biyu kuma sunna ce ko mustahabi zai yi wata ya ɗauko waɗancan hane-hane sai a samu biyu hani ne na wajen na haramci biyu kuma ko uku hani ne na karhanci za a iya samun haka to shi ne suke ba su amsa da ta sai suke ta kuma innal hisalal mazkura fil hadith to ai ayyukan da aka faɗa ma a cikin hadisin min ha ma huwa wajib daga ciki akwai na wajib ta ga yanzu kenan kowane bangare ta kokari shi wannan hadisi shi amfani da ke zama su hujja hadisin fassara din nan to suna kokari annabi ya lissafo ayyuka na fassara guda biyar ko makamantan haka to sai kowa ke so ya riƙe hadisi a matsayin hujja ni da ce kaciya wajiba ce to bari ya riƙe hadisin sai sai ai a ciki bayan kaciya akwai wasu ayyuka na wajibi ni da ce kaciya sunna ce sai riƙe hadisin sai ce to ai a cikin hadisi akwai wasu ayyuka na sunna to tunda haka ne sai haɗa shi da kaciya wanda ya kuma yace akwai ayyuka na wajibi kuma sai haɗa da kaciya ita ma ce masa wajiba ce misali daga cikin abin da yake a hadisin wajibi ne kalmar mawar kamar kurkurar bai to kaga mu nan ba zai ta da cewa wajibi ne ai duk cikin da muka karanto da muke koyon ibada a ciki ana lissafa kurkurar baki a matsayin ne a matsayin sunna a haka ake wuri lissafa shi ko wani sinjafi da kuma shafa ruwa wani sinjafi da kuma tsarki a ce a kawar da najasa ko hadasi da ruwa an yi sinjafi in muka lura kalmar da ya yi amfani da ita ba za ta zama mai nisa daga abin da muke akai a mazhabar malikiya ba sallallahu alaihi wa sallam suna da su abu hanifa suna raba ababen zuwa gida sai a ce maka akwai farilla akwai wajibi akwai mustahabi idan aka ce farilla farilla ta fi wajibi kai in an ce farilla shine abin da a cikin wannan aiki na bauta ba zai iya faduwa ba ba yadda za ka yi ka yi shi kamar yadda misali ta ba bauta rarra kaga niyya farin lafi zai za ka wani wani zai ce wallahi majinci ya tsare shi ya kasa yin niyyar alwallama amma ya yi taimama niyyar ma wasu ne kuma ya hana niyya ko kuma wallahi lokacin sallah ya yi sai da kudin niyya na da abin suke niyya kawai sai ka ga niyya farilla ce wanda fuska da wa'incan ababe guda hudu da aka ambata tare da ita ya ayyuhan ladina amanu idza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa'innan guda hudu dukkaninsu wajibai ne a farillai farillu ne in ka ɗauko niyya ka haɗa ka samu farillun alwala guda biyar amma waɗanda ba su ba wajibi ne ko musahabi to su wani kan malamai haka suke fahimta amma an kalla wasu malamin hadisai sun ce maka akwai farilla sai ta haɗa ta da wasu sun ce maka akwai sunna wannan sunnar da aka faɗa ita ce wajibin Allah kenan dai dan bambancin galibin bambanci ne na lafazi don ko nan za ta yi da mutum zai zai bar kurkurar bakin da gangan kaga da wani tala da ce kamar yadda waɗancan za su faɗa da suka ce kurkurar baki wajibi ne kamar yadda wanda suka ce kurkurar baki sunna ne da zai bar shi da mantuwa har sai da ya yi sallah ba zai sake ba haka waɗancan suka ce inda zai bar shi duk da wajibi ne shi ne ba zai sake ba amma inda farin da ya bari ba da wannan da kan da aka yi jima'i cewa suka zai sake to shi ne ma da ana yake cewa to ai kurkurar baki wajibi ne babu tazara ne nisa tsakanin mazhabar malikiya da suka ce sunna ce da waɗannan da suka ce wajibi ne kamar kurkurar baki kamar shafa ruwa kamar tsarki da ruwa wa min hama huwa mustahab daga cikin abin da aka ambata a cikin waɗancan sunnoni na fitara akwai kuma aikin da shi mustahabi ne ma tafsiwa kamar asuwar da jima'i malamai sunna ne haka wata zuwa ce ba da kai asuwaki ba lokacin da za ka yi sallah da aka sallar ka da matsala ko kaza ko a bayan da ka amma kuma nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bai sun ma kada ya matsawa da ummar ai da ya bayar da umarni haka ke ne yake nufi bai kin kada ya matsa da ya bayar da umarni da zai wajabta yin aswaki wannan yake nuni a ce musta'abi kuma duka sai suka zo ambatan sa a wuri daya kurkur da baki na waji da aswaki na mustahabi to kuma ga kaciya a cikin ita kaciya za ka makana ta ne a jikin aswaki tafi tare ajin su ɗaya ko za ka matsala shi cikin kurkur da bai to shine kowa sai ya riko da bangaren shi yake wa ma ta kalimul azfari amma yayi ta kumbuna fa inna zukum ita kumba idan fara siddan in ta tsawo kwarai da haifi ya ji ta rubu ta tahul wasafu ta yadda datti za ta iya taruwa a karkai kaga kuma idan da shi sa za a iya cin kwayoyin cuta za kuma iya yada cuta sannan kuma zai zama kazanta to suka ce idan ta zama haka wajaba taklimuhu li sihhatis sahari ya zama wajibi a yanke ita wannan kumbar domin a samu tsarki ingantacce sai ingantar tsarki yanzu na so ne su mayar da yanke kumba ai ita ma takan zama wajibi amma kuma wannan ai sun ja da nisa da dai wancan da misalan ma suka bari ya isa ko kai za ka yi ɗauko wani mustahabbi kuma kai tawili kuma ya zama wajibi yan magani ba dole ba ne halas ne in ka ga dama ka ga amma sai ta tabbata cewa ga wani ciwo kana yi in ba ka sha ba mutuwa lafiya dole ka sha a lokacin to sai ka sha ka samu kai to kaga yanzu mustahabi ne aka yi mai promotion aka daga ga ta ga dawo wajibi ko fara yace wa ma kasu share amma aske gashin baki ko datsa gashin baki fa dalilu ya tarri wujubo dalilai ko dalili na nuni ga wajen fi idan tsala shi ma da sharafin idan yayi tsawo kwarai wa hada alladhi yata'ayyana da qawli bihi kuma wannan shi ne maganar da annabi ya faɗa take ayyana a kai bi amr rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi saboda umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da yake man lam ya'khud sharibahu fa laysa minna wanda bai riki dakin bakin shi ba bai yanke shi bai dace shi bai ake shi ba ko ya rage shi sosai ba to falaita minna wannan mutumi baya tare da mu wannan hadisi ne da take da Imam Tirmidhi da Imam Ibn Hibban sun fitar da shi Al-Imam Tahawi a cikin Mushkil al-Athar shi ma ya fitar da wannan hadisi sura ka hadisi ne da take duk wanda ya kai ya bar gashin baki shi bai dace shi ba falaita minna da yake nufi da falaita minna baya kafin sunnar mu wa amma qawlu al-hasan al-basri amma maganar al-imam al-hasan al-basri kad aslama ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an-nasu mutane da dama sun zo sun musulunta a wajen manzon Allah da dalilin Allah tabbata gare shi ba ma fassata ahadan minhu annabi bai bincike ko mutum ɗaya daga cikin su ba kenan mutane za su wanne musulunci wanne musulunci wanne musulunci wanne musulunta ba ta magana da sallallahu alaihi wasallam ce wani ku biya duba yana da kaciya shi ma wani ku duba shi yana da kaciya ba ta gani ba wanda wannan ke nuni kenan ga cewa to ai ba wajibi bane ke sa annabi bai magana ba amma da yawa sai da kalaka na miki kalmar shahada kaga ita labu da mina duka wannan dalilai ne da yake kokarin bayarwa da ke nuni da cewa musta'afi ne ko sunna ce daga nan sai biyo baya da amsa shi ne ke fa jawabu amsar da za mu bayar a nan shi ne an tabu mustazanu an tafsi abin da ya sa annabi bai binciki masu musulunta ya tabbatar da suna da kaciya ba tare da cewa yin kaciyar nan dole ne to istazanu an tafsi saboda sun wadatu daga binciken akwai abin da ai za ka yi hukunci da ablabiya ne yanzu misali sai aka ce immigration su rika bincikar wake da kaciya idan dai sun kware suna da fikihu da hikima da sanin al'ummar mutane ai ba hauke na zuwa za ta yi wuce ya ga ya ba ka zuwa ya kake ban san ba hauken da zai da kaciya ba kawai wannan hukuncin shi ne suka ce to ai da shi annabi ya gina hukuncin ya san ƙabilun da in kafin su musulunta suna kaciya kuma su suke zuwa su musulunta to kaga bai da hannun agogo bayan kenan abinda sai riga sun kuma sai a yi kokarin a ce a bincika a ga wai ko sun yi to annabi ya riga ya wadatu daga bincike me yasa annabi ya wadatu daga bincike bai ma gano alaihi min al-qitani saboda masaniya da yake da shi na abin da suke da shi na kaciya fa innal araba qasibatan domin larabawa kacu kacu gaba ɗayan kullum dukkaninsu kanu ya tafi nuna suna kaciya wannan al'ummar larabawa kenan suna yin kaciya tun a rayuwa irin ta jahiliya wal yahudu qasibatan taftakin fa yahuda ma gaba ɗayansu suna yin kaciya ولم يبق إلا النصارى a wannan lokaci ba wanda ya rage waɗanda ba sa kaciya sai nasara su ba sa yi wa kuma tarkata ne su kuma nasaran nan dangane da wannan matsala ta kaciya ana raba su zuwa gida biyu firkatun tahtatinu wa firkatun la tahtatin akwai bangaren da suke yi akwai bangaren da ba sa yi وقد علم كل من دخل في الإسلام منه kuma annabi ya san duk wanda ya shiga musulunci daga gare su mana in ma daga bangaren masu kaciya ne annabi ya sani kaga wa bukatar aikaci a bincika wa min gairi kuma ya san masu shiga musulunci daga wani ko wa kalali ma kullu man dakala وقد علم كل من دخل في الاسلام منهم ومن غيرهم ان ان جار الاسلام على القتال duk wanda ya zai musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san cewa kaciya jigo ne babbar shi'ari ne tambari ne daga tambura na musulunci fa kanu yubadiruna ilayhi ba'da al-islam kama yubadiruna ila al-ghusl ila al-ghusl da haka da sun musulunta sai su gaggawar zuwa su yi kaciya kamar yadda da sun musulun suke gaggawar zuwa su yi wanka to kafin kenan tun da haka ne ba bukatar a bincika wannan yake suke amsa da yawan kamar kana minhum kabira wanda ya zama datti da ne kwarai da gaske ya manyanta fa shakka alai ya ji tsoron cewa idan ya kaciya komai zai iya faruwa wa ya khafu talaf yana jin tsoron rasa rai ko wata gaba ta kafa an kaciyar ta fada gare shi وقد سئل الإمام أحمد أن تبدأ الإمام أحمد بن حنبل عن ذبيحة الأكلة جمد ينكا نمرا كاتيا ميروبا وذكر له وذكر له حديث ابن عباس har ma aka ambato miki hadisin Abdullah dan Abbas cewa la dukan ba a cin yankan mara kaciya wanda bayani ya da gabata wannan hadisin bai tabbata ba faqala dalika indi ila wulida bayna abuwayni muslimaini fakabira wa lam yaqtadi to ni dai ina ga wannan hukuncin zai yi aiki ne ga mutumin da aka haifa a tsakanin iyaye musulmi guda biyu kuma har ya girma a gaban waɗannan iyaye walam ya sake bai yi kaciya ba to shi ne wannan hukuncin zai shafa kafin shi na shi yanzu ai za a hukunta shi ne saboda ganganci ya ce wa amal kabiru amma babban mutum shi dama ba wai ka ce ma taso a gaban kafirai ba shi ma kafirin ne idan aslama idan ya zo ya musulunta kuma ga shi bai da kaciya ga shekaru sun ja wa kafa ala nafsihi al-khitana ya ji tsoron cewa idan ya yi kaciya zai iya rasa rai ko lafiya ko wata gaba ibnu hanbal yace falahu indi rukhsa gaskiya ni a wurina yana da rangwani saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan fahimta ce mai kyan gaske tare da cewa akwai ƴan kaɗan da suka saba cikin masu ganin kaciya wajiba ce saboda zafi suka ce wallahi ko ya tun zai mutu sai yayi wannan ta yi zafi da yawa ai da ta ɗan aje ta huce ai da tabbata aka tayar da mutane kawai ta yi zafi amma dai kaga wannan fahimta ta yi ibn hanbal alhamdulillah wa amma qaulukum amma fasan ku kuka ce innal millata hiya tauhid ai milla ana nufi ita ce tauhidi fal millata hiya ti milla ita ce addini wa hiya majmu'atu aqwalin wa af'alin wa i'tiqadat shi kuma addini gamayya ce ta wasu maganganu da wasu ayyuka da wasu kudurta kudurti wa dukhulul a'mali fil millati ka dukhulul imani shigar ayyuka cikin milla cikin tauhidi da imani tadkhulul imani kamar shiga ce ta imani a cikin ayyuka kenan ba za ka samu imani ba sai ka samu aiki irin na masu imani ba za ka samu aiki irin na masu imani ba wanda zai amfani ne yi sai ka samu imani a zuci fal millati hiya al fitra wa hiya din ita milla ita ce al fitra ababe da tabi'a ma ta sallama wa hiya din shine addini kuma za ka akwai abin da ko da ba ai ko mando ba in dai hankali na da hankali ya je aikata inda za a bar mutum da hankali kuma ya aiki da hankalin ka lura ga hankalin kuma ana yi da hankalin wannan mukullin sun ce da ba mutum da zai ce Allah biyu ne ballan sana uku ko goma ko biyu amma da kaga ana kiran fiye da Allah daya babu hankali ko kuma da hankali amma ba aiki ne fitira kawai ta yi ta nuna mutum abu ne kyau da ka yake cewa wa ma'arun أن يأمر الله سبحانه وتعالى باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال abu ne mai wahala abu ne da ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga annabi Ibrahim wai kawai a cikin kalmomi dunal amal wai banda ayyuka wa fitar da fitara da sauran ayyuka na fitara abu ne mai wahala Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi biyayya ga annabi Ibrahim an tabi millata Ibrahim hanifa ka duk tafarki da hanya irin da annabi Ibrahim to idan ka ce kaciya ba wajiba ba ce ai wajiba ce a gun annabi Ibrahim to wanda suka ce ba wajiba ce suka ce to ai shi annabi da yi waye umarnin da aka ba shi umarni ne ya yi biyayya ga annabi Ibrahim cikin hadisi ya tilaka akawali na fil afa'ali shi ne suka dace sai suka ce kai an ya zai yiwu zai yiwu kamar alƙawu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tattalla lil jama'i kenan ko ya samu mutum ya daure masa abubuwa ya ci fifi ya wurta kike ko ce kuma wallahi in ka kike sai ne maganin zai yiwu ba zai yiwu ba a umarce shi kuma ka zo ka ce wai a maganganu ne kawai bayan kuma ba a raba imani da aiki ba a raba intikali da amal suka ce a wa zakara wa inna ma amara hu bi mutaba'atihi ya yi umarni ne da ya bi shi bi tauhidihi cikin kada ta Allah wa qawalihi da maganganihi wa fa'alihi da kuma ayyukai wa wa alaihi salatu wassalam ihtatana imtisalan li amri rabbih shi annabi Ibrahim yayi kaciya dan biyayya ga umarnin ubangiji wa batalahu kuma Allah ya jarabce shi da wannan kaciya kuma ya ci fawahu kama amar sai ya cika maki kamar yadda ya yi umarni fa in lam naf'al kama fa'al lam nakun muttabi'ina la idan kuma aikata irin yadda annabi Ibrahim yayi ba to ba za mu zama masu biyayya a gare shi ba kuma ba za ka iya kawo abu ɗaya da annabi ya ki daga cikin abinda aka umarce shi da ya gina annabi Ibrahim ba wa amma amma maganar da kuke cewa kad hukima fi hadith Usayd ibn Qulayb na nabi an jadi ai an zartar da hukunci game da hadisin Husainu dan Kulay daga baban shi daga kakai da yanda hujjar riwaya ta Ibrahim ibn Abi Yahya cewa ai yana daga cikin riwayoyi na Ibn Abi Yahya mana a silsilar isnadin akwai Ibrahim ibn Abi Yahya wanda malamai sun kaurace mashi fasha ta iyo kana hasanan bannari amma duk da haka ai shi Imam Shafi'i yana kyautata wa Ibrahim ibn Abi Yahya da wa gairuhu da iko tare cewa wani shi yana raunana aiki shigan malamai da ake sallamawa wajen jarhi da ta'adili sun za'afa wannan mutumi ya ce fa hadisu ya sulubu da itibari hadisi na irin wannan mutumin da a iya karfafa shi da ya ya taka wani da yadda zai iya karfafa da wasu hadisan ko ya karfafa wasu hadisan amma dai magana ta gaskiya hadisai na wannan mutumi musamman wancan mutum ya nuna kula ko kuma hadisin da ake ishara bai tabbata ba wa in lam yuktad bihi bi mufradi ko da sai ya yi wa hadisin a karan kai in shi kadai ne bai tabbata ba amma idan ya haɗu da wasu kuma sai ya tabbata wannan kuma sanannen abu ne kuma hadisin la zarra wala zarra suke ta mafi yawan hanyoyi su ba sa tsaraituwa daga maganganu amma idan ka tattara hanyoyin kuma sai ya zama Allah kada hadisi ne hasan wa kazalika al-kalam fi mursal az-zuhri sai aka magana take a cikin marasil al-imam az-zuhri shi ma akwai maganganu a kan shi faɗi da lam yuktar da bihi wato idan ba a kafa hujja da hadisin da a matsayin shi kadai ba فإن هذه المرفوعات والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضا to ai hadisan da muka ruwaito wasu marfu'ai wasu mawqufai wasu marati ai la tashi su zai iya karfar sai wa kadhalika al-kalamu fi hadith Musa ibn Isma'il wa haka dan sai cikin hadisan Musa ibn Isma'il wa shibhihi da masu kama da ire wannan suna da yawa sace dai ya kadaici da ruwaito hadisi ba za a karba ba amma in ya ruwaito hadisi da wasu ka tabbatar za a karba ka ko da shi ko ba shi da ma za a iya karba to amma kaulukum amma maganar ku dauke cewa inna ibn abbas lalle abdullah dan abbas tafarrada da qawlihi fil aqlati wai ya kadaitu da wannan magana game da mara kaciya cewa la tukalu da bi hasuhu wala salata lahu cewa ba a cin yankan shi kuma ko yayi sallah ba sai ku hada qawlu sahabi wannan magana ce ta sahabi wa kad ittajal a'immatul arba'atu wa ghayruhum bi aqwali sahaba malaman mazhabobi guda hudu da sau da dama suka kafa hujja da maganganun sahabbai وسروا لأنها حجة تبين البيان قرر سوى مغنى النم حجة سوى سعجل يفقكم حجة كنت حكم شيء يتي وبالغ الشافعي في ذلك الإمام الشافعي ما هريا قولي يا كيما قرأ game da haka wadda ana mukhalafa ta habila ya sanya cewa saba wa maganar sahabi bid'a kaifa wa lam yuhkum an sahabiyyin خلاف ابن عباس ترى يا كوبا لا أقول بان ابن عباس بان سوى باء ينكر مالا كاسيا عند بأرويت هو أسامه وانا أبو سافان عبد الله بن عباس ولا سافي ومثل هذا التشديد irin wannan tsanantawar wasablibi da wannan kautatawar la yakulu wa alimun mithlu ibn abbas Abdullahi dan Abbas malami irin Abdullahi dan Abbas gaskiya ba zai irin wannan abun ba fi tarki manzumi inda inda mutaci ya gaba kawai daga barin mutaci da ta kama da ce ko kai sallah ba sai ba ta imani da kwarewa da ilimi da albarka irin ta Abdullahi dan Abbas ba za ka bar shi haka ba yace wa khayyaru rajulu bayna fi'lihi wa tarkihi wanda za ki baiwa mutum zaki in ya ga dama ya aikata in ya ga dama ya bar shi ita ba zai yi ba yace wa amma qaulukum amma magana da kuka ce inna sha'ajara tamtasimu ila mustahabin wa wajib su ayyuka na addini so da zuwa gida biyu dangane da ma'amurat ko dai umarni na wajibi ko umarni na mustahabi bal amru kadalik wadanda suke ga kaciya wajiba suke martani akan wadanda suke gabawa da wasu suke gaskiya kuka faɗa wannan magana haka take walakin sai dai mislu hada shi'ar lawi irin wannan aiki na addini mai girma kamar kaciya albarifi baina ubadis sarid wa ubadis rahman wanda saboda muhimmancin shi har yana iya bambance masu bautar cross da masu bautar Allah ubangiji mai rahama allazi la tatimmu taharatu illahi kaciyar da tsarki ba zai zama cikakken tsarki ba sai da ita. Watar kuhu shi'ar ba da sulba kuma bari shi kamancece ne ya ci ko wata alama ce da ke nuni da cewa mutum ya yi kamancece ne da masu bautar kuros. To la ya kunu illa min azamin wajibat duk abin da ya zama haka to ba zai zama ba face daga cikin manya-manyan wajibai kaga farkaci suke masu amma da wani abu na farkafa farkafa to amma kaulukum amma magana ku rike ta aina babu uba min babu na kaitani yaya ma za a haɗa kofa ta na daftarwa ta usuba kamar a ce haddi na zina haddi na zata da makamantan ya ma za ku haɗa kofofin kuma da kaciya cewa wannan ukuba ne za a yi wa mutum in ya aikata abin da ya cancance kuma cikin shi zai gaya mai kaciya ma cikin shi zai gaya mai ya ce fa nahnu lam naj'al zalika aslan fi wujudi al-hijab to shine suke cewa kuna kokarin ku ku hada mana abu biyu ne su zama daya mu da muka ce kaciya wata ba ce ba mu ba da misali da babu da hukuma ba ba ni tabarna wujuba ahadin ma fi wujudi al-akhar a kawai da kuma lafiyar da wajabtuwar ɗayansu da wajabtuwar ɗaya cewa in an daki mutum zai ji zafi kuma asali a jiki mutum ya ji zafi haramun ne don cin zafi ne Baba idan ya aikata wani laifi sai aka halartar da a dake shi ya ji zafin saboda sai da haddin wajibi ne to idan aka yanka mutum lokacin kaciya zai ji zafi a yanka mutum ya ji zafi haram ne amma sai shari'a ta yadda a yi shine sai wanda suka ce wajibi ne inda ba wajibi ne shari'a ba su a yi mutum kaciya ba to shine sai masu martani suke ta to ka su ko sun zo suna kokarin kwatanta kaciya da hukuma to shine su kuma da suke ta mu gaskiya mu kwatanta ba ku ne kuke kokarin haɗa mana ababe guda biyu wannan daban wannan daban fa inna abu mal fa inna ba al muslimi gaban musulmi wa baharu da bayan wa damu da jini shi haramun illa min haddin aw haqqi haramun ne a taba sai dai saboda ko za a yi haƙƙi ko kuma wani haƙƙi wakilahuma ya ta'ayyana ikamatu dukkanin junan ya zama wajibi a tsayen su sai sa wasu kyakkyawan suke ta kyakkyawan da wasu suke ta hanka kalla za su ga ai ba za a taɓa lafiyar sa ba illa min haƙƙin sai dai haƙƙi za a yi ko kuma maslahatin wata maslaha ta shari'a ko kuma wani aiki na umarni na ibada shine kamar kaciya shine yake cewa wala ya dubu tafilu irin wannan bai halatta a yi watsi da shi ba dan wai in an yanki wanda za a yi wa kaciya zai ji daɗi ya ce wa ma kashi kula wa lahu amma ya yi al'aurar wanda za a yi wa kaciya da laulan ta kun maslaha da a ce kaciya ba ta ɗauke da wata maslaha har da amin mafsada ta kashe a wacce ta ɗara ɓarnar yayi al'aurar wannan bari ilaiha da kallon al'aurar walamtiha da taɓa al'aurar ولم يجد ارتكاب ثلاثة مفاسد عظيمة دا بقى على السردك أي كتمنيا أي كتمنى بلا أكبا أقول لك كيف تجي عن الشيء بشريعة تبادة دا مرأة دا الأولى المسلم أيايا الأولى المسلم أكلنا الأولى المسلم الشافع الأولى المسلم تلك نصف حرام اليهود هو نيب بندري به to amma sai aka ce ya halitta za a yi wa mutum kaciya sai suka ce to da kaciya ba wajiba ba ce da ba ta zama haka ba to shi ne su kuma in suka ba su amsa da cewa a'a akwai ababe da ba wajibi ba ne amma kuma shari'a za ta iya ba da dama mutum ya zo mara lafiya likita zai iya ganin al'aurar shi saboda magani tare da ba a kalla ma mai dole za ta maganin ba to su kuma shi ne suke ba su amsa suke cewa da amrin mandubin ya duka fi'ilu huwa tarku wannan abu ba zai faru ba cikin wani al'amari da mustahabi ne kawai wa marhu lawa amma magani ka tilka min tamamil hayati ai shi magani na ɗaya daga cikin cika rayuwa wa asbabi allati la budda lil niyyati minha kuma sabubba ne na rayuwa wanda ba makama mutum sai ya same su kamar suna musu martani da cewa ai karɓar magani ba wajibi bane suka ce ina al'amarin magani ba al'amari ne mai girma falau kana lakitana min babil mandubati inda kaciya tana cikin babi ne na musta'afai da kana bi manzilin ta kashiya wala ta zama matsayi na yayi al'aura limata da wul'ada ke ilai wa haɗa layi kuma da babu wata bukatar da ta yi haka da shari'a ba ta yadda kenan aiwa wanda ya kai shekarun haramcin a ga al'aurar shi ba ba ma kaulukum abu na ƙarshe ce amma maganar da kuke ta inal waliya shi wali majibincin yaro ko uba yau kuma kirin majis sari zai ɗiba dukiyar yaro ujratal muallimi a matsayin kuɗin makarantar da zai rika biya na malamin da ke koyar da yara wal muallimi da mai ladabtar da yara fala raiba anna ta'limuhu wa ta'dibuhu haqqun wajibun 'ala al-wali babu kokonto lallai karantar da yaro da ladabtar da shi wani haƙƙi ne na wajibi akan majibincin yaro yace fama akara da malahu illa fi ma la bujri da ya cire kuɗi ya bayar da kuɗin kaciya ba ya bayar ba ne sai don saboda babu makawa ba ya fitar da kudin ba ne face sai a cikin abin da babu makawa ne salayi yi da rayuwar da gyaruwar yara fi duniya wa akhirati min gyaruwar yaro a duniya da gyaruwar shi a lahira kalau kan na fita da manduba da a ce kaciya mustahabba ce wani mahadan sanna da kana an taradu wa manzilatu sadaka fi tasawwi inda to da kira dukiyar yaro a biya mai wanzani don yi wa yaro kaciya da ta zama daidai da kimar dukiyar yaro a bisa sadakar mustahabi wanda ka ga ba a kallama mutlaqan ba ba ce sai da aka kawo su kudu yace wa badalu li man yakuttu anhu kul hajjatan tasawwu kuma da ya zama daidai da a ɗiba kudin maraya a biya mai da ajiye da aikin hajjin mustahaji na hau dalika da makamantan haka wanda ka gaba a saki ragamar waɗannan abubuwa ba saki na gaba ɗaya ba ku da wuriya amma ita ne ya an a madadin yaro ku iya kwakwata da kun fi wuriya malamai sun yi sabani game da wajen cinta kamar auda ba adam ya karu ma da kuma illa fi waje wanda ya wajabta yin layya to yana ga bai fitar da dukiyar maraya ya mace dan ya mafa ce fitar da dukiya don yin wajibi wa maka a hasunna wanda kuma yake da kaciya a bisan ya sunna ce to ma ya su da bi a min jabri kalbi abin da bai samu na wajen tsoron dukiyar yaron wani insani ilai da kyautata wa yaron ta hanyar tarbiyyar da shi da koya masa ayyukan alkhairi wa tafrihi da faranta ran marayan da ke hannu ta wajen shi ma ya samu nama ta wajen shi ma kaza ta wajen shi ma kaza to an abon min baka in zama ne a fili to da ya ci a rike dukiyar yara da a yi mashi ita na iya ba to nan da misali ne kenan idan har waɗancan abaye da ake gaba wajibi ba ne ko kuma saɓani ma aka yi wajen wajabcin har za a iya cirewa a yi wa yaro saboda wasu ƙananan masalin da su kai na kaciya ba domin ba da aula a cikin kaciya ta zama tilas a cire kuɗin yaro a yi mashi saboda maslahar da zai samu kafin maslahar da zai samu na makilayya sannan asarar da zai ta fi girma a kan asarar da zai yi in ba a yi makilayya ba wannan su ne bayanai da martani na waɗanda suke gari kaciya sunna ce na lafiyar zarafin da ba za mu karkare a kan wannan da matsaya ta malaman mazani da kuma abin da jumhur suke a kai mun su sai mu tashi kuma daga fasali na biyar sai mu da ta nan su ciwa na Allah kuma alhamdulillah shirar da ya da inda ta shirar su ne da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam